بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan dare na Juma'a wanda shine daren biyu ga watan Dhulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda kuma ya dace da lissafin talatin ga watan Yunin shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu. Wannan shine kasad na tamanin da uku insha Allah cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin As-siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya wallafar al-Imam Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah Ubangiji ya gafarta masa. Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya rasu ne a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Ya ware wannan littafi musamman don bayani akan fiqhun musulunci game da shugabanci da jagoranci Allah ya saka mai da alkhairi. Dan ba manta ba Ibn Taymiyyah rahimahullah ya gangaro ƙarshe-ƙarshen littafin nan yana ta mana bayani akan abin da ke cikin shugabanci na falala, abin da ke cikin shi na haɗari, abinda ke cikin shi na wato nasiha da kira zuwa ga cewa masu neman shugabanci su neme shi da tunanin ko su yi shugabanci da tunanin cewa bautar Allah suke ibada suke hidima suke ga bayan Allah to wannan zai sa su samu dace su samu taimakon Allah kuma su samu lada a inda ya bayyana cewa kuma mafi yawan mutane ba sa tuna haka suna ɗauka kawai wata rayuwa ce suke yi ta hulewa da samun ƙarfin mulki da ƙarfin faɗa aji da tara dukiya da babakire ya ce kamar mafi yawan ayyukan da ana samun lada amma mutane ba sa tunanin lada game da su kamar ciyar da iyali kamar ciyar da dabbobi kamar ainihin wato biyan bashi idan ana bin ka da sauransu malam ya ci gaba da waɗannan bayanai har zuwa inda ya tsaya inda yake cewa to wajibi ne duk wanda zai shugabanci ya riƙe aikin shugabanci a matsayin wato addini da neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar aikata aiki na gari a cikin shugabancin ya ce domin samun kusanci ga Allah ta hanyar shugabanci shine yi ma Allah da'a da manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin shugabancin naka ya ce amma abin da ya bata shugabanni galibi shine saboda suna neman shugabanci ne kawai don neman kuɗi ko don neman mulki kaɗai ba don neman bautawa Allah ba Allah shi kyauta za mu tashi inda Malik yake cewa qadrawa Ka'ab ibn Malik an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ka'ab dan Malik rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu shararren sahabin nan mai kissar ainihin tuba din nan ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan al-Imam Ahmad da Tirmidhi da al-Imam An-Nasa'i a cikin Kubra da sun rawaito shi da Baihaqi cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma bi ibani ja'iani yace kaga wato kyarkeci guda biyu waɗanda suke cikin tsananin jin yunwa, to ɓannarsu ba ta kai ba ursila fi ganamin, wanda aka sake su a cikin wani garken awaki, bi afsada ɓannarsu ba ta kai ɓarnan laha ɓarnar da za su yi awakin nan ba ta kai ɓarnar da mutum zai yi min hirsil mar'i alal mali wa sharafil dini. Ba ta kai ɓarnar da mutumin da ya zama yana da tsananin kwaɗayin dukiya. da tsananin son girma ta ɓangaren addini ba yana so ya amfani da addini shi ya samu girma ko ya samu dukiya mutumin da ya zama girma yake nema ko dukiya yake nema a cikin al'amarin addini to ɓarnar da zai wa addininsa ba ta kai ɓarnar da awaki da za a yi wa awakin can guda biyu ba amin a ɓarnar da kyarkeci guda biyu za su yi ma awaki ba idan aka sake su a cikin garken awakin wannan hadisi ne shahararre قال الترمذي liman turdi da yaso shi cewa hadisin hasanun sayyun kamar yadda muka ambata wannan hadisi Ahmad ya ruwaito shi da Tirmidhi da Nasa'i da Imam Darimi da Ibn Hibbana da Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman dukkanin su ruwaito shi yana da kuma shahidi na riwayan al-Imam bin na bin Abu Huraira da Adi dan da Asim dan Adi da Ibn Abbas da Jabiru da wasu Ibn Rajab Allah ya gafarta masa yana da littafi musamman da ya sharhin wannan ainihin wato hadisi wani littafi kankani mai albarka da ake cewa sharhu hadisi ma zai ibani ko kuma zammul mali wal jahi ana mai wannan sunayen guda biyu sharhin hadisin mazi ibani ko kuma hadisin yin Allah wadarai da dukiya da girma da neman girma hadisi ne mai ban tsoro kwarai da gaske da kuma nuni zuwa ga hadarin da waɗannan abubuwa suke da shi da neman su a cikin addinin musulunci saboda shi na farko dukiya tana ba mutum wata ƙudura ta motsa sha'awarsa da son ya zaƙe a cikin ababen da suke na halasci da shiga a fantama da shi shi kuma a sharaf shi kuma ya ishe ka kasancewa sharaf na iya barna shine ita kanta dukiyar ana ciyar da ita don neman mukami mukami zai iya jan barna ya ishe ka gane haka saboda shi ta kanta dukiya ana iya sare da ita da neman mukami amma ba a sare da mukami da neman dukiya amma ana iya sare da dukiya da neman mukami kaga dai ita dukiya gana ta barna tana jawo rigingimu da fitintunu iri-iri annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim da ya karanta alhakumut takasur sai yake cewa ya qulubuna adama mali mali mali kaji dan adam yana cewa dukiya ta dukiya ta dukiya ta ce kuma ba da wata dukiya in banda abin da ya sa suturar shi ya lalata ko abin da ya ci ya kashin sa shine kawai dukiyarsa duka sauran na magada ne kai ga Allah subhanahu wataala a wurare da dama ya yi magana wata ke nuna zargi ga masu biyewa dukiya irin faɗin Allah innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a idza massahu khairu manu'a cikin suratul ma'arij Allah ya halitta dan adam da hadama in ya samu arziki ya ta fantamawa in ya samu wani matsala kuma kaji yana kuka yana korafi ha shi sa Allah yake cewa walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan taj'alna liman yakfur birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yafaru ba dan kan mutane su zama duka su bata gaba ɗayan su ba to taj'alna liman yakfur birrahmani libuyutihim suqufan min fidda ce wallahi da waɗanda suka kafircewa Allah da sai mu sanya musu rufin gidansu na azurfa da kyale-kyale su dinga abin nan su dinga fantamawa cikin zuhurf kenan ko shi sa Allah ya faɗi wannan abubuwa da yawa ire-iren su inna kallaina lisana la yataza da irin da ire-iren su da idza da irin da irin da irin waɗannan ayoyi da yawa ga sanan Allah subhanahu ta'ala yayi tsoratarwa akan cewa da ya saki dukiya fa gaba ɗaya kowa ya samu duk halaka za a yi walau musad Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard aga dai take da walau la yakunu nasu ummatan wahida dinnan haka nan kalli fadin Allah idza aradna an nuhlika qaryatan amalna mutra fiha amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha al qawl dalla yace da muka yi nufin mu halaka da ta kalkarya to waɗanda muke ba su dama a ciki su ne ‘yan kwalisa, mutrafun su ne masu dukiya da wadata ‘yan birni, ‘yan bariki, ‘yan amore duniya, sai mu ba su dama su ta shantakewa. Allah ya ce fa haƙƙa alai halƙaunu har sai al'amarin mai tabbata akan akan akan akan wannan al'umma fa dammar na hata dmira sai mu ragargaza ta kalli ƙaro na shi ma irin abin da ya faru da shi kenan Allah shi kyauta eh Allah shi kyauta Allah yana cewa wani waje wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma zuwa ƙarshen aya aka ga wato din da aka je annabawa suka yi wa'azi waɗanda suke fara jayayya da su sune yan yan yan kwalisasu wasu masu sharaf masu ji da kansu wanda suke da kuɗi da sarauta kallon da fir'auna ya da annabi Musa da sauran ire-iren waɗannan almuhimmu dai waɗannan abubuwan guda biyu fitina ce ga ɗan adam dukiya da sarauta dan adam Allah ya jarabce shi da wannan fitina sai dai Allah ya tsare mu Allah ya samu gama lafiya fa akhbara anna hirsal mar'i 'ala al-mali war ri'asati yufsidu dinahu mithlu aw mithla aw akthara min ifsadi dhibaini al-ja'iaini lidharibati al-ghanam kaga sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa kwadayin mutum game da samun kuɗi kwadayin mutum game da samun shugabanci zai bata masa addininsa kamar ko fiye da ɓarnar da kyarkeci guda biyu za su yi a cikin taron awaki. Zariba shi ne wato binnan garken awaki, yadda za su bubbuge su ji rauni su ci su sha su ba ruwansu da binnan bi a hankali sannan su jina-jina da wajen su kaca-kaca to haka mutumin da yake da wannan kwaɗayin zai samu kanshi a cikin wannan yanayin Allah ka tsaye mu. malam yace wa kad akhbara Allah ta'ala anil ladhi yu'ta kitabahu bishimalihi ثم أنه يقول Allah ya bada labarin mutumin da za a bashi littafin shi da hannun hagu Allah ka tsare mu wanda zai ce ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya Allah ya bada labari cewa zaka je yana cewa ya laitani lam uta kitabiya wanda aka bashi hannun littafin shi da hannun hagu yana cewa Allah Allah wadare na kai cona kaicen shi yana cewa Allah wadaren shi kaicen shi ina ma da ba a bashi wannan littafi ba kwata-kwata walam adri ma hisabiya ina ma da ban san me ake ciki ba yace ya laita kai kaicen waccan rayuwa da aka yi a baya kanatul qadiya dama a ce iyakacin ta kenan an gama kamar da suke cewa inna mataqdi hadhihi alhayatid dunya ko Uh, ma'agna anni maliya yace dukiyata bata amfana mini bata tsina na mini komai ba halaka anni sultaniya yace kuma ƙarfi na uh, mulki na hujjata yace ma sun tafi sun bani kaga abubuwan guda biyu su aka ambata maliya wa sultaniya wa qala Allah ta'ala kuma Allah yace awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim shin ba za su yi yawo a cikin duniya ba su ga menene labari menene karken waɗanda suka zo gabanin su kanu ashadda minhum quwwa in ƙarfi ne sun fi ku ƙarfi wa asaran fil ardi sun fi ku barin kuma burbushi a bayan ƙasa fa akhadhahumullahu bi dhunubi Allah ya kama su da zunuban su wa ma kana lahum min Allah min waq kuma babu wanda ya fi tare musu wannan fada kaga kenan wato akwai al'ummomi da aka yi a da masu ƙarfin sarauta masu ƙarfin dukiya ma Allah duka ya ya yi daga-daga da su kaga ashaddu minkum quwwan wa atharan fil ardi abubuwan guda biyu kenan ƙarfin mulki da ƙarfin dukiya yasa Allah yake cewa kuma arsalna min qablika illa rijalan min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wala darul akhirati khairul lil ladhina taqaw afala ta aƙilun ko? Kaga a nan da aka ce hum a shaddu minhum masu ƙarfin nan ishara zuwa ga irin manya-manya al'ummunan da aka yi masu ƙarfi na ban mamaki, irin su faɗin Allah alamtara kai fa'ala rabbika bi'ad, irama zatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad kaji Allah ya ce waɗanda ba a taɓa irin su ba a cikin duniya wasu mudan ladina jabu sakhar bilwat da samudawa waɗanda suke ainihin jabus sahara sun fafe duwatsu bilwad a wannan fage nasu wa samuda zil autad da samudawa wa fir'auna amin wa fir'auna zil autad da fir'auna wanda yake da tiraku a abin nan din sa fadarsa dogayen tiraku na fada wanda suke nuna gini ne na kasaita duk waɗannan Allah ya dammare su eh duka kamar da Allah yake cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa cikin fusilat suka ce wa yafi mu karfi Allah ya ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa san Allah da ya hada ce sai yafi su karfi ba to duk waɗannan shine Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mu kafaran zamanin shi ba za su yi yawo a bayan ƙasa su je su duba su ga me karken kafaran da suka rigaye su ba waɗanda kafaran da suka rigaye su sun fi su ƙarfi suna da tsananin ƙarfi a bayan ƙasa suna da kuma dukiya amma Allah ya kama su da zunubansu ba wanda yake tare musu wa qala ta'ala kuma Allah yake tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin ce wannan gidan lahira Allah ya ce mun tanaje shi ne domin wato gidan aljanna kenan Allah ka samu ciki mun tanaje shi ne domin lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wanda ba sa son wato neman ɗaukaka a duniya ko ɓarna wala aqibatu lil muttaqin al'amari dai ƙarshe yana tikewa ne ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin masu tsoron ka to wannan kenan sai malam yace fannasu arba'atu aqsam mutane zaka iya raba su zuwa gida hudu dangane da wato tunanin su game da duniya da tunanin su game da abin da ke cikin ta na mulki da sarauta da dukiya da fada aji yace qaumun akwai mutanen da kashi na farko yuriduna al-uluwa 'ala an-nasi wal fasadi fil ard wal fasadi fil ard suna son wal fasada fil ard suna son su zama sun fi ƙarfin kowa kuma su samu dama da za su dinga yin barna a duniya wa huwa ma'asiyatullahi ta'ala ne barna shine su dinga saban Allah su dinga yin abin da suka ga dama su ci mutuncin wanda suka ga dama su buge wanda suka ga dama su kwashi duke wanda suka ga dama wa ha'ula'il muluku war ru'asa'ul mufsiduna waɗannan masu son uluwan fil ardi wal fasad su ne wato duk inda kaga sarakuna da shugabanni mabarnata to irin waɗannan ne su ka fir'aun wa hizbe kaman fir'auna da ainihin tawagarsa wa haula'i sharrul khalqi waɗannan su ne mafi sharrin halittu mutumin da yana son mulki kuma yana son yayi barna yana son ya zama a sama kuma barna yake so ya je yana neman mukami yana takara kuma barna kawai yake so yana karatun boko yana so ne ya samu kuɗi da mukami ya yi ɓarna to wannan mafi sharrin mutane ne sai a kula jama'a ya ce kala ta'ala Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidi aji Allah ya ce cikin kasas inna fir'auna ala fil ardi lai fir'auna yayi dagawa a bayan duniya yana da uluwi a bayan duniya waje ala ahalaha shiya'an ya rarraba kan al'ummar da ke kasansa ɗaya daga cikin dama siffan shugabanni wanda suke son su zalunci shine su raba kan mutane su rarraba kan mutane su shiga su babbata su yastadifu qa'ifatan wasu bangare ya raunata su a hana su wutar lantarki a hana su ayyukan yi a hana 'ya'yansu scholarship a ƙi kawo musu ayyukan ci gaba kuma mun gane da gangan za a yi ware wasu mutane ko wasu yanki ko wasu al'umma a raunata su yuzabbihu abna'ahum yana ta yanka musu ƴaƴa maza wa yastahyi nisa'ahum yana kuma barin ƴaƴa mata suna rayuwa saboda an bashi labarin cewa za a yi wani annabi a cikin birnin Isra'ila zai zo ya kwatan musu ƴancin su a hannunsa innahu kana min al-mufsidin lalle fir'auna ya kasance cikin mabarnata kaji Allah da kanshi ya kira shi mabarnaci kuma kaji aikin da yake وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود كما yake cikin sahih bukhari afwan sahih muslim a farko farkon sahih muslim wannan hadisi yake kaman hadisi na 91 ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi muslim ta hanyar sabi abu afwan ibn mas'ud masu da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar duk wanda yake da wani burbushin girman kai ko da ƙwayar komayya ce to baya shiga aljanna da girman kan nan wala yadkhulun nara man kana fi qalbihi dharratan min imanin wanda kuma yake da koda ƙwayar komayya ta imani shi kuma baya shiga wuta Allah ka samu a cikin aljanna ka tsare da mu daga wuta fa qala rajulun ya rasulullah sai wani annabi wani mutum ya ce ya manzo Allah inni uhibbu أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفمن الكبر ذلك ذاك شتوني يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا سيد رسول الله ni ina da ɗabi'a ina so ko da shin ga kaya na fes fes riga ta fes fes ta ji guga ta ji bugu ta ji aiki ta ji turare ina so in karya hulata in sa takalmi mai tsada agogo mai tsada gilashi mai tsada komai riƙe waya mai tsada ni ina son komai na waya zama tsabtsab an goge shi an yi polish qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ba wannan nake nufi ba al-kibru kaga shi girman kai batarul haqqi shine kin gaskiya a kawo maka gaskiya kai musunta wa ghamtun nasi da kuma wulakanta mutane mai da mutane su zama ba a bakin koya ba cin mutuncinsu da kaskantar da su waɗannan su ne asalin abin da ke gwada cewa wane mai girman kai ne gashi nan ya ce wa fa batarul haqqi jahaduhu musun gaskiya kin gaskiya wa gamtun nasi ihtiqaruhum wa zdira'uhum wulakanta mutane da tozarta su fa hadhihi halu man yuridul uluwa fil ardi wal fasad wadannan da wancan abin da aka ambata na fir'auna raba kan mutane da kuma ainihin wato cin mutuncin su da wulakanta su da ƙaryata gaskiya da gudunta wannan duka suna cikin alamun da ake gane mutumin da yake da ainihin yanayi na girman kai da neman ɗaukaka a duniya da neman ɓarna a duniya wannan su ne mafi sharri a cikin asnafu guda hudu da yake magana a nan alkismus sani nau'i na biyu alladhina yuriduna al-fasada bila uluwin akwai wanda suna so su yi barna amma su ba su damu sai sun zama manya ba sai an ji labarin su an tsorace su ana jiran umarnin su ana jiran ainihin wato su ba da oda su kawai barna dai suke yi yace kasurraqi wal mujrimina min safilatin nasi wa nahwihim kaman barayi da masu yin laifi daga cikin talakawa ƙananan mutane wanda ba su kai sun kawo ba wato irin gama garin takadarai ɗin nan masu shaye-shaye masu ɗan ɗauke-ɗauke masu ɗan fizge-fizgen nan da sauransu to waɗannan su ƙananan marasa mutunci ne a kwanta da waɗancan su fasadi kawai suke so su amma ba su damu da sai sun zama wasu abin a zo a gani a cikin mutane ba ina fata muna bi wasalisu na uku yuriduna al'uluwa bila fasadin sune aka san waɗannan nabi waɗannan nabin da aka ambata yuriduna al'uluwa suna son su samu ɗaukaka bila fasadin ba tare da sun yi barna ba su kuma kaga waɗancan su barna suka damu da ita su kuma waɗannan ba su damu da barna ba su dai su samu ɗaukaka yace kaman su ne kalladina indahum dinun yuriduna an ya'lu bihi ala ghairihim minan nas kamar da suke da zafin kishi da kula da addini suna so addinin nan ya ba su dama su fi sauran wato su yi amfani da addini ya zama sun taka shi sun kai sama shine ce kalladina indahum dinun kamar da suke da kula da addini riduna an yi alubihi suna so su ɗaukaka da shi ala ghairihim minan nasi sabanin sauran mutane mutum yana so a kalle shi a matsayin mai addini a dinga girma bashi a dinga bashi girma ana ana bashi girma ana ganin shi a matsayin wata tsiya shi uluwi ko yake so baya san barna baya sata baya shan giya baya zina baya baya komai na barna amma dai yana son girma saboda malami ne shi ko ustazi ne shi ko alaramma ne ko mai kishin addini huwa aktsaru fil muta'alliqa bi naw'in min al-ilmi malai yace kaga irin wannan dabi'a ta fi faruwa a cikin waɗanda suke da alaka mafi yawan wasu wannan sunan da suke da alaka sun ratayi da wani abu na ilimi ilimin bai kai musu ya kawo ba amma sun ratayi da wani abu na ilimi multazimun ko ustazai ko 'yan kishin addini ko masu yin ainihin wato abin nan harkar addini ko makamantansu au nau'in minal wara'i ko wanda suke ai masu wara'u sufaye da zuhadu waɗanda suke ganin sun fi sauran mutane tsarki sun fi sauran mutane kusanci ga Allah to zaka ga su suna so ko da yaushe ya zam cewa ana yaba musu ana nuna musu ana tare ina fata ana nuna musu sun fi sauran mutane falala sun fi sauran mutane daraja suna son a dinga mutunta su ana ba su kima su ne na uku wannan sun fi sauki fiye da waɗancan amma alqismur rabi shi ko kashi na hudu fahum ahlul janna su ne yan aljanna ya Allah ka samu a cikin su yan aljanna su ne kashi na hudu a cikin waɗannan kashe-kashe yace alladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada sune waɗanda ba sa neman wani ɗaukaka na duniya kuma ba sa neman wani ɓarna su aikata ma annahum qad yakununa a'la min ghayrihim amma fa kana iya tarar da su suna maɗaukaka a sama da wanin su amma su ba abin da suka nema ba kenan Allah ne subhanahu ta'ala cikin hikimarsa ya makkana musu wannan kamar yadda Allah ya wa annabi Yusuf ko Allah ya makkana mishi kaza ya makkana ne kaza ya makkana ne kaza kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa la tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa wal in kuntum mu'minin wala tahinu kada ku rauni wala tahzanu kada ku bakin ciki in kun wa antumul a'lau ku ne mafiya daukaka in kuntum ta'lamuna in in kuntum mu'minin inda kusan kuna da imani ya ce hakan Allah yake fara cikin sura munafiqu yake cewa fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum cikin Muhammad ne kai ko wallahu ma'akum wa lam yatirakum a'malakum yace fala tahinu kada ku yi rauni wa tad'u ila salmi har ku dinga kiraya ku dinga cewa a zo a sulhunta wa antumul a'laun alhalin ku ne mafiya daukaka wallahu ma'akum Allah kuma na tare da ku walan yatirakum a'malakum kuma ba zai lalata muku ayyukanku ba za ku asara ayyukanku da kawa Allah ba hakanan a cikin munafiqun shine da Allah yake cewa lillahi al-izzatu wa rasulihi wal mu'min daukaka da girma na Allah ne kuma na manzansa ne hakanan na mu'minai ne bayansa waɗannan su ne suke da girma a wajen Allah subhanahu wataala in kana ɗaya daga cikinsu ka samu wannan girma fakan mimman yuridul uluwa wala yaziduhu dhalika illa sufula bayan da malaika waɗannan asnafu guda hudu din masu son girma da barna masu son barna banda girma masu son girma banda barna banda ba sa son girma ba sa son barna su ne kashe mafi alkhairi ɗin ko Allah ka samu cikinsu sai kuma ya ce so da dama mutane sukan nemi ɗaukaka amma babu abin da su samu sai yin ƙasa wani kullum ɗaukaka ne yake nema amma Allah ya ƙi shi sa kamar yadda bishiru yake faɗa bishir bin marwa yake cewa ban san wani mutum da ya nemi ɗaukaka ta hanyar Allah bai ɗaukaka ba ya nemi ɗaukaka da addini yana so a ji labarin shi da ilimi ya ce face sai kaga Allah ya ƙasa da shi eh yace ma a alamu rajulan talaba ma'arifatan bi hadha sha'ani illa illa tasagara wani lafazi makamanci haka ban san wani mutum da yake neman ɗaukaka da wannan al'amari na ilimi ba wace sai ya zama ƙaramin mutum sai Allah ya ƙi ba shi ɗaukaka a yace wa kam min man ju'ila min al-illiyin wa huwa la yuridu al-uluwa wal fasad kuma akwai mutane da dama waɗanda su kuma aka sanya su cikin maɗaukaka ɗin alhalin shi ba abin da yake nema ba girma ba abin da yake nema bane haka nan barna ba zarafin da yake nema bane wadhalika li anna iradata al-uluwi ala al-khalqi zulmun saboda mujarradin ka dinga son sai ka zama kafi kowa kana son ka zama mafi daukaka akan mutane kai kake so ka shugabance su ko ana ha maza ana ha mata kana so dole sai an baka mukami kana so dole sai an yi recognize ɗinka matsayin babban mutum to wannan nufatar uluwi akan mutane dinnan zalunci ne da annan nasa min jinsin wahid saboda ai mutane dukkan su iri ɗaya ne me yasa kake so ka zama kai kafi kowa fa iradatul insani an yakuna huwa al-a'la wa nadhiruhu tahtahu zulmun lahu da haka nufin da mutum yake yana so ya zama shine mafi sama da sauran mutane kuma sau'o'in shi suna ƙasa da shi to wannan zalunci ne kake wa dan uwanka summa ma annahu zulmun bayan kasancewa shi kuma zalunci an fannasu yabghuduna min man yakunu kazalika mutane a dabi'ance suna kyamar mutumin da yake so yana musu shi yafi su wayo shi yafi kowa son girma shi yafi kowa son mukami shi yafi kowa son a girma shi ko yu'aduna mutane za su gaba da shi li'anna al'adila minhum li'anna al'adila minhum ma yajibu an yakuna maqhuran li nadiri saboda adili a cikin mutane to baya wajaba ya zama yana ƙarƙashin wani shi ne ke juya shi wani sayar da wani shi ya ce baya yiwa haka wa ghairul adil minhum yu'athiru an yakuna huwa al-qahir wanda ma kuma ba adilin ba shi ma ya fi zaben a ce shine ya ci galaba akan ɗayan to kaga duk mutane ba sa son a ce ka mai da su makaskanta kai ka zama ɗaukaki duka mutane ba sa son wannan saboda Allah ya yi su da nasu karama wala karkar ramna bani adama kamar yadda Allah yake cewa shi sa kokarin ka ce sai ka fi kowa shi kanshi wannan zaluncin ne sai ka ɗaukaka akan kowa sai kowa ya rankwafa a gabanka sai kowa ya bi tunaninka sai kowa ya bi jam'iyyarka sai kowa ya bi irin tsarinka ko fatawarka sai kowa ya yarda da cewa kai ne mai faɗa aji to wannan shi kanshi zalunci ne bada na aikata shi wannan na fata shi kanshi zalunci ne bada na aikata haka ina fata muna ganewa malam ya ci gaba da cewa fa muridul uluwi fasada alaihi dinuhu wa duniyahu wanda yake son dole sai ya ɗaukaka to ya ɓata addininsa ya kuma ɓata duniyarsa bi zulmin nasi wa mu'adatihim lidhalika so da zaluntar mutane da yake da kuma gaba da mutane da yake yi akan haka akan neman girma to ya ɓata addininsa fa yahtaju lidhalika ila a'wanihi yudafi'una yadfa'una a'da'ahu shine zaka ga mutun ya fara buƙatuwa zuwa ga mataimaka waɗanda za su dinga tunkuɗe mishi abokan gabansa ya buƙaci 'yan daba 'yan sara suka 'yan kalare masu dukan mutane 'yan a shiga gidan rediyo a yi sojan baka 'yan kaza da kaza da menene da menene masu jami'an tsaro masu dukan mutane da zai buƙaci waɗannan saboda yana buƙatuwa zuwa ga zalunci da zai buƙaci duk waɗannan za su taimaki shi akan zalunci su cutar da abokan gabansa ko abokan hamayyarsa wal a'wanu fil haqiqati a ada'ul lahu waɗannan da ke taimakonka ya kai ranka ya daɗe ya kai honorable suke taimakonka wajen zaluntar mutane wajen karya mutane wajen cin mutuncin mutane wajen shiga gidan rediyo a yi ɓatanci ga duk wanda baya yi da kai a mai habaici a kwance mai zani a kasuwa a tona mai asiri a mai gori a ci masa zarafi duk masu taya ka wannan abin to a hakikanin gaskiya abokan gaban ka ne domin suna ƙara tara maka fitintunu ne da zunubai suna ƙara nesanta ka ne daga yarda Allah to hakikanin gaskiya don haka waɗannan 'yan ma'abba da 'yan zaman abin nan jiran suɗi da masu shiga gidan rediyo ko wata kafar labarai su ci mutuncin mutane a madadinka wanda za su je dokiwa ne saboda ya ƙi bi da wanda za su zo ana taro su to da makamai suna duddukan waɗanda duk suka abin nan suke da gaba da kai ko suke da interest irin naka da waɗannan a asalin haƙiƙanin gaskiya ba masoyanka ba ne abokan gabanka ne waɗannan waɗannan ba sa cikin lissafin masoya abokan gaba ne Allah shi kyauta mala ya ce innama yu'inunahu lima yanalunahu min ahwa'i suna taimakon shi ne saboda su ma abin da suke samu na son zuciyarsu za a ba su kuɗi za a ba su ƙwaya za a ba su offers je su siyar za a ba su kwangila za a yi da su za a tafi da su Abuja za a yi wane ne da wane ne da su zai zama ana yi da su sune yan fada wane yallaɓai su ne masu faɗa a ji suke sa mutane kwangila duk wanda ya kawo ziyara zai ba su kyauta zai in ba su yarda ba zai ga oga ba kaga duk su ma suna kare nasu munanan manufofin ne saboda kare wannan munanan manufofin nasu dan a dalilin haka ne suke ainihin wato yi maka wannan aiki shi ta dan da kana barin mukamin za su yi watsi da kai zaka nemi kowa ka rasa ran da aka ce babu wannan mukamin babu wannan office an sauki ka an taimaka ta kare an yi maka ritaya an yi maka wane ne babu wanda zaka gani a cikin su abinda suke nema kenan su amfani da kai su samu kuma sun yi sun samu mukamin shine damuwar su ba wai kai in fasin ba eh fali hadha ce to dan haka ne kana man talabar ri'asata ilaihi ahmaqa jahilan zaka zaka shi sa ake ganin duk wanda zai zai nemi shugabanci dan karankin kansa dan buƙatar kashin kansa mala yace wannan ya kasance ahmaqa jahilan wannan to wawa ne kuma jahili ne duk wanda zai tsaya yana neman shugabanci dan kashin kansa dan kawai manufar kansa ba manufar al'umma ba to wannan babu wawa jahili irinsa wa innamal matlubu minha ma yudfa'u bihi al-insanu anhu ad-darara fi dinihi wa dunyahu abinda ake nema a cikin shugabanci shine wato abinda mutum zai yi amfani da shi ya tunkuɗe wa kanshi cutarwa ga addininsa da duniyarsa. Kaji ta magana mai tsananin girma mana, mai ban sha'awa cewa abin da ake nema a cikin shugabanci shi ne kana neman abin da zai maka amfani ne a nan duniya da kuma amfani a lokacin da ainihin wato ka koma ga Allah. Abin da kake nema kenan. In ba wannan kake nema ba amfanin duniya lahira, kamar da kullum muke da mana cewa rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار to wannan ka taɓe Allah tsare mu in dai ba wannan kake nema ba dole sai ya zama wannan shine abin neman ka na farko shine rashin uluwi a bayan ƙasa da kuma rashin yin barna sannan kuma ya zama ka nemi shugabanci ne ko kana nema dan tunanin cewa wannan shugabanci da kake nema za ka taimaki al'ummarka za ka taimaki addininka za a kawo musu mafita game da matsaloli kamar da annabi su yake cewa ij'alni ala khaza'in al-ard ku sanya ni a cikin taska ku sanya ni zama mai rike da taskar ƙasa saboda ni mai aminci ne kuma mai ainihin wato masani ne kuma ga aminci wato yanzu shi muhimmin sa ceto wannan ƙasa daga abin da ta shiga a lokacin baya na dawarwara na ainihin rigima game da tattalin arziki game da noma ga fari ya zo kaga to yanzu yana da wani wato yana da wani manifesto yana da wata manufa yana da abin da ya zo yi a shugabanci ba wai kawai ya taho ni sha bai san me zai ba irin waɗannan yan takarkarin namu na bana da na baɗi da na bara da duk wanda ka sani in ka tambaye su me manufarka sai dai su ma ƙarya su ce maka ai sa su taimaki talakawa wannan kuma ƙarya ne da gaji dan wani kisan taimakon talakawa me yasa bai bashi kuɗin bai basu kuɗin da ya tara ba waɗannan miliyoyin kuɗin da kuka je ka miƙawa wato jam'iyyu don ku takara shin inda za ku sauko da su waɗannan ainihin wato kuɗaɗe ku sauko da su zuwa ga mutane ku raba musu ba sai ba ba sai kun fi samun lada ba kuma kuma da gaske a gane cewa wato don mutanen kuke yi amma ku ce kuna yi don mutane ba za ku ba su ba sai dai ku watsa musu tsaba sai dai kuɗi ku dinga tsugawa abubuwa abin nan kuɗaɗe ba ba ba gaira ba sabat ba kai ba gindi Allah ubangiji ya kyauta Allah ya tsare mu yace dai a takaice dai yake cewa wa huwa fil haqiqati yace wa innamal matlubu minha haka ne ko wa innamal matlubu minha ma yarfa'u bil insanu anhu darar fi dinihi wa dunyahu abinda ake nema cikin shugabanci shine abinda mutum zai tunkuɗe wa kanshi fitina da shi da al'ummarsa a duniyarsa da addininsa wa huwa fil haqiqati daf'u luwi ghairihi anhu bil batil yace abinda hakikanin gaskiya shine tunkuɗe dagawar da waninsa yake masa a bisa ainihin barna la iradatan minhu uluwan ala ghairi ba kai ka nufaci ka zama kana da wannan ɗauka ka mutane ba ka sassaita mutane illa yusamma illa birri'asa wannan zaka ga ya ɗin jalai haka ya ɗige-ɗige zuwa wannan ƙarshen abin da yake cewa shine a nan wajen hakan suka ta zo wurin ya riga ya cire ba a san abin da ke wajen ba gwargwadon kalma guda ɗaya ya cire shi sa sai ka ga zancen kamar ya ɗan kare wallahu ta'ala a'ala malam ya ci gaba da cewa wa amma man da khala fihi diyanatan duk wanda ya shiga cikin harkar shugabanci ya shiga da sunan shi addini yake kamar yadkhulur rajulu fil jihadi bazilan nafsahu wa malu kamar yadda mutum zai shiga cikin harkar jihadi ya sarye da rayuwarsa ya sarye da dukiyarsa dan ɗaga kalmar Allah ya tafi a matsayin soja na musulunci ya je jihadi yana ta fatan shahada ko ya shahada ko su samu nasara to wannan shine kwatan kwatan sa kamar yadkhulur rajulu fil jihadi bazilan nafsahu wa malahu falihadha fa hadha huwa alladhi yu'addu i'tiqadu wannan shine ainihin wato irin mutumin shi da ake kallon aƙidarsa abin dubawa a yi lissafi da ita adfa'u ma fiha min alfitna fi dini illa man asama Allah nan ma akwai abu da ya cire a cikin asalin lissafin za ga ya dige-dige daga itiqaduhu sai kuma adfa'u shi ma wani abu ne wata kalma ce ta cire gwargwadon ainihin wato kalmar haka karama ita ce adfa'u fi ma fiha min alfitna don tunkuɗe abin da ke cikin shugabancin na fitina fillazina fiddini a cikin addini illa man asan Allah sai wanda Allah ya tsare shi ke yin wannan aiki wal madaratu fid dunya illa illa illa liman ayyadahu Allah ta'ala sannan kuma ɗaube cutarwa da take a duniya in ba shi shugabanci yana ainihin wato cutarwa a duniya in ba wanda Allah ya tsare ba kuma yana iya cutarwa ya sa mutum fitina a cikin addininsa in ba wanda Allah ya tsare ba kulasan magana ke duk wanda ya shiga shugabanci abubuwansa guda biyu sai samu matsala in ba Allah ne ya tsare shi ba addininsa da duniyarsa kalli dai kissar Abdullahi dan Zubair da Hajjaju Allah ubangiji ya gafarta wa Abdullahi dan Zubair ya kara masa rahama Allah ya mashi yarda da shi da uwarsa da mahaifinsa da kakansa wato sai na bakar kenan Abdullahi dan Zubair bayan da aka kashe shi a Makka kisan da su hajjaju suka sa aka yi mashi ɗin nan hajjaju saboda rashin tausayi da rashin mutunci ya tashi ya tafi gun mahaifiyar wato asma'u yar abubakarin zatun niqaqai ne radiyallahu anha wa an abiha yake ce mata me kike gani game da abin da na aikata wa ɗanki wanda yake yayi tawaye wa sarkin muminai sai ta ce ra'aituka afsatta alaihi duniyahu wa afsada alaika ukhratak abinda na gani shine kai ka bata mai duniya mulkin da yake ciki ka bata mishi ka duniya ke kai shi kuma ya bata maka lahirarka zaka tafi lahira kana kana abin zargi kana abin neman jinin shi a wajenka ka tafi da jinin shi a hannunka zubar da jinin shi da kai Allah ka tsare mu yace wala budda fil aqli wad dini min an yakuna ba'dhum fawqa ba'd kuma wala budda babu yad babu makawa fil aqli wad dini su mutane su mutane game da hankalinsu da addininsu to zaka ga min an yakuna babuhum fawqa ba'd daga wasu suna sama da wasu kama kad bayyanahu kamar da muka bayyana a wani wuri daban kama fil jasadi la kama annal jasada la yasluhu illa bi ra'si yace su shugabanni matsayinsu kamar matsayin kai ne a jikin jiki. Jiki baya yiwuwa in babu kai, aka ce ga wani ganga jiki babu kai, kaga ya zama gawa kenan ba zai rayu ba. To haka al'umma take idan babu shugaba kamar jiki ne babu kai. To kuma wannan shugabannin suna da bambanci wajen hankalinsu da addininsu. wani hankalin shi ya fi na wani wani addinin shi ya fi na wani wani hangen nesan shi ya fi na wani haka dai Allah ya yi mutane ga sunan annasu ma'adin mutane kamar wasu taskoki ne kamar da ya zo a cikin hadisi wato kowa akwai abin da Allah ya kimsa a cikinsa sai ya ce faƙala ta'ala Allah yana cewa wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum Allah cikin suratul an'am yake cewa huwa allazi kuma Allah shine wanda allazi ja'alakum khala'ifal ard wanda ya sanya ku masu ainihin wato mai a bayan ƙasa ku ne shugabanni ku ne malamai ku ne masana duk a cikin mutane yake samun irin waɗannan jinsi na shugabanni masu mulki kwamandoji masana masu fara'aji 'yan majalisa sarakuna dattawa sirkai iyaye duka suna da wani abu da suke mayewa a bayan ƙasa khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajati sannan Allah ya ɗaukaka wasu unku akan wasu matakai daban-daban akan abin da kuka yi tarayya kuna yi za ga kun bambanta dukkan ku ɗaliban ilimi ko dukkan ku ma'aikatan gwamnati ko dukkan ku teloli ko ma'aikata a ainihin kamfanin fiya wata ko masu aikin gareji amma kowa da aikin da ya iya fiye da na ɗaya kowa da baiwar da Allah ya mishi wadda bai wa ɗayan ba kowa akwai ta inda ya fi wane ya fi wane wane ya fi wane wane na ƙasa da wane wane na sama da wane kamar yadda muke ganin duka rayuwarmu ɗin nan ko za ku taso gida ɗaya za ku taso aji ɗaya za ku taso shekaru ɗaya amma bayan lokaci sai duk a bambanta shine wa ja'ala wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wani ya zama attajiri wani ya zama alaramma wani ya zama mai talarraki wani ya zama dan boko wani ya zama likita wani kuma gashi nan haka duk dai ga sunan warfa ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum domin Allah ya muku jarabawa game da ababan da ya ba ku wannan abin da ya ba ku na sarauta da dukiya da ilimi da fada aji da farin jini da shahara da karfin iko da kwarjini da wane da wane duka Allah ya ba mutane ne dan mene yabluwakum Allah ya ce dan na jaraba ku fima ataakum game da wannan baiwa da na ba ku Allah mun gode Allah ka sa mu iya a wani da Allah yake cewa hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya mu su Allah mu ne muka raba wa mutane wato rayuwarsu ta duniya mu muka raba mu muka raba musu baiwar da muka ba su ta duniya mu ne muka raba da kanmu in ji Allah Allah ne ya raba ya ba wani kaza ya ba wani kaza ya ba wani bai ba shi ba wannan martani ne Allah yake mayarwa da kafirai da suke cewa لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم سي الله يتي هم يقسمون رحمة ربك sukace to mun da za a bi ta tamu ai da wannan qur'ani sai a saukar da shi akan wani mutum a makka ko a madina a taifa babban mutum sananne sai Allah ya ce ku ne za ku raba rahama Allah da ni'imarsa ahum yaqsimuna rahmata rabbik Allah ya ba ku izinin ku dinga raba ni'imomi ne ku ce wane ya dace da kaza wane bai dace ba ku Allah ya ba ku wannan siffa ce daga cikin sifofin mahasada jama'a duk mahasadi za ga yana tunanin da dai wani aka ba kaza da ba a ba wani kaza ba da an kwace na bane sai Allah ya ce nahnu mu in ji Allah qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya mu muka rarraba wa kowa rayuwarsa a wannan rayuwa ta duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin wa mu ne muka daga wasu akan wasu matakai da yawa Allah ya ce yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya mun yi haka dan illa ita ce wato dalili mun yi daga cikin dalilan haka shine a waye gari wani na ƙasa da wani wani ma'aikaci ne a gun wani wani kaza idan aka ba wani girma aka ba shi wadata kuma sai wasu su ci a ƙarƙashin sa yana da sakatare yana da direba yana da mai gadi yana da ainihin ma'aikata a ofis yana da kaza yana da kaza wani kuma an ba shi mallanta yana da ɗalibai yana da almajirai yana da masu sauraron shi wani kuma mai gida ne yana da mata yana da ƴaƴa yana da makwabta yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wani manomi ne yana da buƙatar zuwa ga ƴan kwadago su je su yi aiki wani yana da gidan gona yana da buƙatar ma'aikata wani yana da shago na gyaran mota yana da buƙatar ma'aikata haka dai kowa dan wani ya ci a ƙasan wani inda kowa yana da abin da yake buƙata to waye zai maka waye zai kawo maka ruwa a gidanka waye zai bude shago kai siyayya waye zai a taba ka hau wani tuka keke nafe kowa yana da abin hawan shi kai mai kana fe na zaka samu fasinja sai ta khira ba'dhum ba'dan sukhriya inda kowa yana da ruwa a gidansa kai dan ga ruwa wa zai sai naka litta kaza ba'dhum ba'dan sukhriya inda kowa yana da ainihin mulki wa zai mallaki wani waye a saman wani inda kowa na da ilimin sa kai ne karantarwa wa zaka karantar inda kowa ainihin wato yana zaman jahili to wa zai karantar da mu gabaki daya dole ana bukatan wasu su zama saman wasu don wasu su amfana da wasu wasu su amfana da wasu wasu shugabanci wasu wasu zama suna kasan wasu duk wannan hikima ce ta Allah Allah ya ce litakhidha ba'dhum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmar ubangijinka ta fi alkhairi fiye da abin da mutane suke tarawa da dukiya na mukamai na laƙubba na takardun makaranta na yawan suturu da sauransu da tare-taren abubuwan duniya wallahi abin da ke wurin ubangijinka ya fi alkhairi fiye da wannan فلذلك جاءت الشريعة بجعل السلطان والمال في سبيل الله تعالى عونا على دين الله shi yasa shari'a ta zo da cewa shugabanci da dukiya da Allah ya baka to yi kokari ka saryar da su zuwa ga hanyar Allah dan ka samu taimakon ka taimaki addinin Allah Allah ya baka lada Allah ya baka sarauta to abin da yake so shine ka wakilci addininsa Allah ya baka dukiya abin da yake so shine ka jibanci addininsa shi yasa muna ta faɗa muna maimaitawa shugabanni ku ji tsoron Allah ku daina cewa babu ruwanku da addinin Allah Allah ne ba ku wannan shugabancin dan addininsa dan al'ummarsa amma ku kuma kuna shafawa idan ku toka turawa sun wanke muku kwakwale ku ce babu ruwanku da addini kuma addini ne shine gatan ku qur'an da aka jefa muku an jefa muku ne dan kuna musulmai dan kuna musulmai uwa da uba kakanni da kakannin kakanni an san musulmai ne ku ku kaddara inda kai da kake takarar gwamna ko shugaban kasa a ƙasar mu ta musulmai inda kai arne ne ka za mu zaɓe ka wala mu za mu zaɓe ka ba inda kafiri ne kai irin kafirin nan na arewa baƙaƙe za a zaɓe ka ba za a zaɓe ka ba amma aka zaɓe ka saboda kai musulmi ne kai kuma ka ci ba ruwanka da musulunci kai kuma ka ƙi taimakon musulunci ka taimaka wa addinin Allah sai Allah ya taimake ka ka sa addinin Allah ya zama yana daga cikin priority ɗinka sai Allah ya taimake ka yanzu ku duba jama'a ku ga abin takeici komai akwai budget ɗin shi akwai na kiwon lafiya akwai na ilimi ko na ƙarya ne da za a yi akwai na yaƙi da cututtuka akwai na yaƙi da cutar kaji akwai na farin ɗango akwai na noma akwai na siyo taki akwai na subsidin mai akwai na kaza da kaza amma babu wani bajet da sunan addinin musulunci ce wannan na musuluntar da maguzawa ne wannan na gyaran masallatai ne wannan na biyan albashi da ainihin wato allowance allowance na limamai ne wannan na ɗaukan ɗalibai ne a kai su jami'ar islamiyya a madina ko a Malaysia ko a Egypt ko a Mauritania sai su karta addini duk babu rangwazo da wannan fa PTDF ne wane ne telephone ne su dai su biya kuɗi a je a yi karatun boko kawai ba ruwansu da wai a ce bari a yi na addini dan ma Allah ya taimake mu wasu ƙasashe waɗanda suke ƙaunan mu suna ɗaukan ɗalibai su kai su ƙasashen su irin Makka irin Misra sai su karatun addini da ya zami kenan babu wani ba ruwan gwamnati wai da addini kwata-kwata din da kaga an gina ma'aikata ba za a yi masallaci wai sai dai ku mutanen wurin ku zo ku masallaci in ma za a yi wai sai dai a yi a munafurce ba za a san cewa wai shugaban wurin ne ya gina ba wai sai dai a ce wai ku ku asusu mutanen wajen ku gina masallaci amma an gina office an gina banɗaki an yi wurin wasanni an yi wurin parking ɗin mota an yi magenerator gida an yi mai gadi gida a cikin ma'aikata musulmai a cikin makarantar musulmai a asibitin musulmai amma wai ba za a gina masallaci ba na Allah ba za a gina ba wai sai dai ku talakawan wajen wai ku yi karo karo ku gina haka za a yi ta wulakanta masallaci ba yi da kima in an zo duk banɗakin ma'aikatar gaba ɗaya ko ina an wanke tsaf amma banɗakin banɗakin masallaci an bar shi haka nan babu wanki duwa ga jama'a masu private business ma sun fi gwamnati taimakawa duk inda mutane suka je suka kafa kasuwa ko suka gidan mai za su yi masallaci saboda muhimmancin ibada amma ku ma'aikacin gwamnati babu ruwan ku wai saboda wai wai ka a ce kuna goyon bayan addini to duk wanda yake ya samu muƙani ya san wannan idan ka samu muƙani sultan haka nan ka samu dukiya kasancewa dukiya Allah ya baka ne wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fi da kuma wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum dukiya Allah ce kuma babu abin da zaka yi Allah ya kalle ka illa ka ci da dukiyar nan Allah subhanahu wa ta'ala sai Islama yana cewa cikin hadisi masu kuɗi masu wadata sun shiga uku sun shiga uku illa mun kala haka za wa haka jibairin da da sai na bakare samu da sayyidina Usman da sauran masu kuɗi da wadata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me suka yi taimakon addini da haka ya ku masu wadata ku taimaki musulunci da addini da wadatar ku kuma wannan ba wai sai manyan masu kuɗi masu faɗa aji attajirai wanda suke cikin lissafin masu kuɗin duniya ba duk abin da kake da shi da ya saura bayan kayi aikin da yake wajibi a kanka na addini abin da ya saura ka ɗauka ka ba addini musamman yanzu a waɗannan kwanaki guda goma da muka shiga kwanaki ne masu falala kwanaki ne wanda aikin alkhairi yana da ninninkin lada a cikinsu me zai hana jama'a ka tsaya ka yanzu a cikin kwanakin nan ka duba ga me za ka yi wa addininka wani irin taimako za ka yi wa kanka dan in ka yi kanka taimaka sai ka duba wani malami ko wani masallaci ko wata harka ta da'awa da ake ka taimaka musu ka ƙarasa musu ginin masallacin su ko ka gyara musu masallacin kai mishi renovation ko ka ɗauki ɗawainiyar wasu ɗaya ka kai su je su karatu ko ka biya musu scholarship ko ka ɗauki marayu ka taimake su wato duk abin da za ka yi da taimakon al'umma ka yi shi da wannan dukiyan kafin kafin ka makara kafin ka makara domin makara ita ce ka wayi gari kana cewa ya laita lanu raddu ina ma da za a mai da mu mu je mu sadaka mu je mu sadaka mu samu mu tsira kaman faɗin Allah da yake cewa wa an fi kumin ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin a cikin ƙarshe-ƙarshen suratul munafiqun ko Allah yake cewa wa anfiqu ku ciyar mimma razaqakumullahu daga abinda Allah ya azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakumul maut tun gabanin mutuwa ta zakke wa ɗayan ku fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun minas salihin ya Allah ya Allah lokaci ba riga ya kure mai amma lokacin da fara ya Allah ka taimaka ina ma da zaka jinkirta mun zuwa wani lokaci ajalin qaribin ko dan kankanin lokaci nan nan kusa fa asaddaka in samu in je in yi sadaka in je in ciyar din da na ƙida wa akun min salih sannan dan samu in je in sadaka da abin da ka bani wa akun min salihin in zama daga cikin bayin Allah na gari da can bai yi nagarta ba sai yanzu ne yake nema yayi nagarta bayan lokaci ya kudu shi da haka ƴan uwa masu albarka mu dage wajen taimakon addini da dukiyarmu da mukamin da muka samu dan mu samu mu rabauta wannan shine kada abin da zai amfane ka amma ka samu mukami ka samu dukiya ka ki taimakon kowa kai kai wai comrade kai wai wai wai dan dan gani na iya shikenan al'amari ya rikice maka sai kuma randa babu mukamin babu dukiya ka zo kana wannan ya laita ne din ya laita ni ya laita ni bayan ka riga ka makara Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya sa mu gama lafiya Allah ka sauƙaƙe mana aikin alkhairi ka kuma raba mu da aikin barna ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka ji kan malamanmu da iyayenmu da sai gabace mu ma ka samu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah